ya gaza wajen cika haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa yara fi tilka al-yaqadati uyuba nafsihi a cikin wannan fadaka zai iya tsinkayan aibobin kansa domin dai rai fadakakkiya ita ce take gane takasirinta wanda yake ga ya kai wani munzali to wannan bai fadaka ba wanda zai riban kama ya bugi kirji da irin wai shi ibadar da yake yi da matsayin da yake da shi a wajen ubangiji to wannan bai faɗaka ba amma wanda yake mai faɗaka shine wanda ko da yana da matsayi a wajen Allah kullum a cikin taitayi yake ko da yana dagewa wajen bautar ubangiji gwargwadon iyawarsa kullum a cikin fargaba yake yaya al'amarinka zai kasance hasali ma ƙoƙarin da yake na bautar ya karɓu ne ko bai karɓu ba don haka zai dawoma wajen marairaice ma ubangijinsa ya datar da shi wajen karɓa to shi sakanin ya ce wa yara annahu ayisun min hasriha wa ihsa'iha ajizun an ada'i haqqiha ويرى في تلك اليقظة عيوب نفسه وآفات عمله bayan ya ga aibobin kansa kuma zai ga annobar da ke cikin ayyukansa ƙoƙarin ikhlasi kaɗai ya ishi mutum gwagwarmaya ka yi abu domin Allah Allah kawai ka nufata yaddarsa kake nema wannan ɗai ya ishi mutum a wajen ayyuka babbar annoba ce wadda take cin ayyuka gobara ce wacce take kona ayyuka kamar karmami rashin ikhlasi don haka zai dinga duba annoba na ayyukansa wa ma taqaddama lahu min aljinayat da abin da shi karan kansa yayi ma ayyukan nasa na raunuka kai kanka kai ma ayyukan naka jinaya mutum zai yi sadaka ko yayi kyauta wanda ake samun lada a wajen Allah amma sai yi ta da gori to kaga yayi mata jinaya kenan mutum ne zai aiki wanda ake neman yardar Allah da shi amma sai ya sanya riya yayi jinaya kenan to don haka sai ya rika duba abin da ya gabatar ma'ayyukansa na irin wannan jinayat wal isa'at da kuma munanawa takasirin da ya wajen rashin yin aiki yadda ya kamata lokatansa da ya bata ba tare da ya fa'idanta da su ba kullum mutum zai dinga kallon irin yadda ya yi sakaci wata ta'udi an kafirin minar hukuki wal wajibat da yadda ya daskare wajen gaza cika da yawa daga cikin haƙoƙi da wajibabbun da Allah ya ɗora masa kullum rai wacce take al-mutmainna yi makanta tsintsiya take yi tana yi makanta hisabi tana ga gazawarta ko da ku ta dage tana ga rashin ƙoƙarinta ko da ku tana ƙwazo don haka fatan kasirwa nafsuhu sai ya zamanto zuciyarsa ta karai ba wai ya ɗebe tsammani daga samun rahamar Allah ba a'a zai karaya cewa shi ko bai yi ayyuka da ya kamata a ce yayi ba wa takhsha'a jawaribuhu don haka nan gabansa sai su zan kullum suna masu khushu'i suna masu kankantuwa gaba ga Allah wa yasiru ila Allah nakisar ra'si don haka sai ya rika gudana kullum zuwa ga Allah yana mai dukar da kai ma'ana duk dokar Allah subhanahu wata'ala zai zamanto yana mata saranda ba zai mata gardama ba na kisar wa'asi yana mai dukar da kai bayyana mashahadati ni'amihi a gaba ga ganin irin ni'imomin da Allah ya masa yanzu idan ka dau idan ka kawa ni'imar da Allah ya maka ta idan ko ka dau harcen ka ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka to a nan wajen zaka dukar da kai cewa baka cika ma Allah abin da ya kamata harcen ka kawai harce ne ba guda ɗaya ga maka amma harcen nan shine zai maka ayyuka da yawa shine wanda zai gane ma zaki da ɗaci in Allah ya so sai maka shi sun dundun shi ba sanin zaki ba sanin ɗaci kaga abu ko mai makaki ne haka za ka rika ci kuma ya cutar da kai amma harcen ka sai Allah ta'ala ya sanya za ka ji zaki za ka ji ɗaci akwai lokacin da zakin ne zai maka daɗi akwai lokacin kuma da ɗacin ne zai maka daɗi kuma da harcen za ka ji garɗi ka bambance tsakanin tsami da garɗi da ɗaci da zaki da bauri da makaki duk da harce kake ji harce ne duk zai fayyace maka waɗannan gashi kuma harcen shi yake jawo maka wani miyau miyau ɗin sinadari ne da yake taimaka maka wajen lugubita abincin da zaka haɗe kuma inda an maka shi bakinka makogoro ne kawai babu harce taunar ba za ta yi ba amma shi ɗin wani ludayi ne da yake taimaka maka wajen markaɗa abincin sai ya juya shi ta wannan gefe haƙorin kuma sai ya tauna in ya yi yawa ta nasu harcen ne zai kaɗo shi ya tafi wani in harce ne kuma zai gane abincin ya nugu yadda zai sauƙin hadiya kuma harcen shi ne ke tunkuɗa abincin ya tafi in ba harcen ba zai yiwu ba sai dai a dinga maka ɗuri to ko harcen ka idan ka ga tarin ni'imomin da Allah banda kuma da shi ne kake kurci ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya maka harce amma bawa sai ya buɗe harce kuma sai ya zagi Allah ko kuma ya buɗe harce Allah ya ce kada a yi ƙarya sai ya yi ko kuma ya buɗe harce sai ya faɗi magana ta annabimanci sai ya buɗe harce ya furta abin da Allah ta'ala baya so ya ce kada ka yi kuma tare da ni'imomin da ya tara maka a jikin harce in ya so zai iya salumar da wannan ni'imar ya barka ba mu harce maganar ma sai ta dakaya to don haka shi wanda yake rai wacce take annafsul mutma'inna shine aka ce ويسير إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه zai gudana zuwa ga Allah yana mai dukar da kai yayin da ya shaida tarin ni'imomin da Allah ya masa sai ga ya gaza wajen cika abin da ya kamata yi na mukafa wa mutala'ati jinayatihi lokacin da ya tsinkayi irin katobarar da yayi raunuka da yayi cikin ayyukansa wa uyuba nafsihi kuma ya ga aibobin kansa janibi guda yana tabbatar da ni'imomin da Allah ya masa sannan kuma zai dinga duba aibobinsa zai dinga duba gazawarsa wajen cika ni'imomin da Allah ta'ala ya ma'ana wajen cika abin da Allah ya kamata ya masa muqabilin ni'ima wa yara irin wannan rai al-hukma inna ita ce za ta kuma gani aibar har ilau fi dawi tilkal yakaba a cikin haske na wannan faɗakar da yake cikin ta ta yaƙini izzata waqatihi to anan ne zai gane cewa lokaci fa yana da daukaka lokaci yana da kima zai gane daraja ta lokacinsa duk lokacin da ka duba ni'imomin da Allah ya maka kuma ka auna irin ayyukan da kai shin ayyukan da kai sun kai matsayin a ce ka gode ma Allah to babu wanda ya isa ya yi ayyukan da zai ce ya yi aikin da ya gode ma Allah kan nimominsa cikakkiyar godiya shi saka kowa yana da takasir hatta annabawan Allah alaihi salatu wassalam su ma suna ganin takasirin kansu su ma suna ga cewa ba su cika ba to haka nan ake so kowane bawa ya zamanto to haka nan sifa ta annafsul mutma'inna take a bisa haka ne zai gane cewa lokaci ashe yana da daraja lokaci ba abu ne wanda ya kamata a wofantar da shi a wasu ababen da ba su da fa'ida ba lokaci ya kamata a fa'idanta da shi wa khatarihi kuma lokacin ne zai gane cewa lokaci yana da tsananin haɗari yana da ɗaukaka kuma yana da haɗari lokaci abu ne mai daraja wanda in ka amfana da shi ka fa'idanta kuma yana da haɗari idan har baka amfana da shi ba to ya riga ya wuce yanzu kuma shi ke bunka bashi kiyama sai a ce to ka ɓata lokacinka baka yi bautar Allah ba ka ɓata lokacinka baka fa'idanta don gobe ba shi saka Allah ta'ala ya rantsuwa da lokacin yace wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر saboda shi lokaci duk abin da ka gani a duniya makhluki zai aiwatar to yana yin sa ne a cikin lokaci a karkashin bracket din lokaci yake dole a wani zamani ne da haka shi kuma zamani baya jira abu ne wanda kawai tafiya yake yi rana za ta zo ta ta faɗi kuma gobe ka sake ganin ta bayan ta fadin ana tafiya har ka fahimci cewa dare ya yi tsanani dare ya kai dare kuma a hankali ka fahimci cewa asubahi tana gabatowa lokaci shi baya tsayawa tafiya yake baya jiran wani shi lokaci baya dakatawa Allah ya shi tsari ne kawai mai gudana kai dan adam kai ne za ka yi amfani da wannan lokacin kafin ya wuce don ba zai jira ka ba don haka annabsul mutma'inna a karkashin haske na yaƙini da imani za ka ga darajar da lokaci yake da shi za kuma ta ƙara fahimtar hadarin da lokaci yake da shi in ba a fa'ilanta da shi ba wa annahu ra'su mali sa'adatihi zai fahimci cewa lokaci fa shine jarinsa shine jarinsa na samu rabo ya ce ra'sul mal jari ke wato dukiyar da ita ce kake juyawa ka samu riba shine rasul mal to mutum zai fahimci cewa lokaci shine jaransa jaransa na me jaransa na sa'ada na samun rabo lokaci shi yake amfana da shi shi yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da shi innal insana lafi khusr yace bayan ya rantsa da zamani sai ce dan adam jinsin dan adam yana cikin hasara duk wanda bai fa'idantar lokacinsa ba ya yi asara duk wanda lokaci ya wuce masa da ya amfani da shi da ya yi asara asarar tana girmama lokacin da mutuwa ta zakkewa mutum bai aikin kirki ba shi ne babban wanda zai ce ya asarauta alama farwata fi jambin lahi ya kai tonsa yadda ya sakaci bai cika hakkin Allah ba sai Allah ta'ala istithna'i yace illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wadanda dai ba su asarar lokaci ba sai wadanda suka zama masu imani a cikin lokacin su matsawar rayuwarsu ba su kafirci ba suna nan da imani ba su tsaya imanin kawai ba a'a sun hada shi da abokin tagwaitakarsa al'amalu salih illal ladina amanu wa amilus salihati kuma suke ayyuka na ƙwarai ayyuka na kwarai su ne abin da Allah ya ce a yi manzansa ya ce a yi aka koyar to wani shi ne aiki na kwarai duk abin da Allah ya ce a yi manzansa ya ce a yi to wannan shi ake ce da shi aiki na kwarai mutum ya yi aiki na kwarai kuma duk abin da Allah ya hana aka hannu manzansa ya hana aka hannu to wannan shi ma aiki ne na kwarai to sai wanda ya aiwatar da wannan illa allazina amanu wa amilus salihati kaga duk aiki da zaka yi a cikin lokaci yake zuwa duk sako da mutum zai a cikin lokaci yake zuwa to don haka sai wanda ya imani ya yi ayyuka na kwarai a cikin lokacinsa ma'ana duk abin da zai aikata Allah ne ya ce aiko manzansa duk abin da Allah ya hana ko manzansa to ba zai aikata shi ba to wannan Allah ya ce ya ribata da lokacinsa wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi kuma yake umartar mutane masu aikata haka wata waso bi sabar kuma sannan duk tsangwamar da zai samu wajen kiyaye abin da Allah ya umarni zai ɗauka don ya san ba nan ne matabbata ba shi saka ya ce a cikin irin wannan faɗakar ita annabsul mutma'inna za ta fahimci yadda matsayin lokaci yake da kuma hatsarinsa wa annahu ra'su mali sa'adati kuma shine jaransa na samun rabo dan haka fayabkhalu bihi fi ma la yuqarribuhu ila rabbih dan haka zai rowan lokacinsa cikin duk abin da ba zai kusatar da shi zuwa ga Allah ba duk abin da ba zai kusatar da shi zuwa ga Allah wato zai zama marowaci ne na lokacinsa ma'ana ba zai bata lokacinsa ba ba zai bata lokacinsa a abin da ba zai kusatar da shi zuwa ga Allah ba zai rowa fa inna fi ida'ati al-khusran wal hasara domin a cikin tozartar da lokaci ga abin da bai da fa'ida akwai asara akwai nadama wa fi hibdihi arrifku wa sa'ada nan ba riku bane arrifku arrifku wa sa'ada wato diddul khusran can an yi hasara nan kuma an yi riba wa fi hibdihi a wajen tsarewa lokaci kuma arrifku akwai riba wa sa'ada kuma akwai samun rabo Allah ka samu ribata da lokacin malai ce fa hadi atharul yaqadati wa mujibatuha wannan shine alamomi wanda zai zan in bawa yana da su to ya zan faɗakakke wa mujibatuha kuma su ne alamomi waɗanda suka zan wajibi mutum ya kiyaye in har yana so ya zan faɗake wa hiya awwalu manazilin nafsil mutma'inna shine mataki na farko na rai wacce take nutsatsiya ka san shi ɗin matakai ne wannan qualities da aka ambata waɗannan siffofi da muka ji na darussa kamar guda uku da suka gabata har zuwa yanzu to su ne matakai na farko na annafsul mutma'inna allati yunshi'u minha safaruha ila Allah wa darul akhirah wanda daga nan ne take fara tafiyarta zuwa ga Allah take fara tafiyarta zuwa ga ranar lahira waɗannan matakalai su ne waɗanda ake fara takawa annafsul mutma'inna take takawa zuwa ga samun rabo ubangiji Allah ka taimake mu wajen siffantuwa da shi ita ce wanda aka ji a baya idan ta zo rasuwa Allah ta'ala zai aiko mala'iku su mata albishir ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ke rai wacce take ta samu nutsuwa a rayuwarta ta duniya ta samu nutsuwa da ubangijinta ta samu nutsuwa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara mata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardan da wacce take a bar yarda wacce ta yarda a bar yarda a ce mata fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina masu nagarta cikin aljanna wa dukhuli jannati ki shiga cikin aljanna ta Allah ka samu cikin su to wanda take biye da an-nafsul mutma'inna a daraja ita ce an-nafsul lawwama wato rai mai zargar kanta ita bata kai nafsul mutma'inna daraja ba amma ita ma tana da irin nata mataki قالت طائفة وسمع لما يسكتي هي التي لا تثبت على حال واحدة ita ce ran da ba ta tabbata a kayan matsayi guda ɗaya ba ta tabbata a kayan yanayi guda ɗaya fa hiya kathiratu taqallubi wa talawuni ita ce wanda take yawan jujjuyawa tana yawan canja kala eh فتذكر وتغف فكم فتذكر وتغفل ko fatafkur wa taghful wani lokaci tana fadaka wani lokaci kuma tana rabtana ma'ana wani lokaci za ta fadaka da sanin muhimmancin lokaci ta yi amfani da shi wani lokaci kuma sai ta rabtana a kayan lokacin ta eh wa tuqbil wa tu'ridu wani lokaci kuma za ta gabato wato za ta fuskanto abin da ake so wani lokaci kuma za ta buje da abin da ake so wato hibbu wato bugibu wani lokaci za ta kaunaci bin Allah wani lokaci kuma za ta ki wa tafrahu wa tahzun wani lokaci za ta yi farin ciki wani lokaci kuma za ta ji takaici wa tarba wa tagabu wani lokaci za ta yi sami yarda da matsayin da take ciki wani lokaci kuma za ta ji ba daɗi watuti'u wa tattaqi wani lokaci za ta biyayya wani lokaci kuma za ta ki wa qalat ukhra wasu malamai sai su kuma suka ce iya nafsul mu'mini abin da ake nufi an nafsul lawama shine rayin mu'mini ne ran mu'mini ita ce nafsul lawama قال الحسن البصري الحسن البصري yake cewa إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما ai abin da yasa saboda shi mumini ba za ka taɓa samun sa ba face kullum yana zargar kansa kullum zai rika zargin kansa akan cewa ya gaza ya gaza don haka Hassan Basri yana ga ai annabsul lawama nafsul mu'mini mumini shine annabsul lawama yaqulu saboda kowane lokaci yana cewa kansa ma aradtu hadha lima fa'altu hadha كان أو كان هذا أولى من هذا أو نحو ذلك الكلام أو نحو هذا الكلام domin kowane lokaci ya ce mumini za ka ga tana zargar kanta wani lokaci in ta aikata wani abu sai ta ce ma a rabtu haza ba haka nake nake so na aikata ba ba haka nake so na aikata ba kuskure ne lima fa'altu haza ko ta yi da na sani akan wani abu da ta yi ta ce ni kuma isa na aikata kaza ta ji ba daɗi ai haka na faruwa ga mumine ko kana haza aula min haza ko kuma in yawa na sai ce kai abin nan da nayi ko ai da kaza ne da yafi misali naira biyar ne bayar a sadaka sai ce kai ni ko ai da hamsin na bayar da tafi ai ko ba haka ba au na hawa hadal kalam ko abin da ya kama da irin wannan to Hassan Basri yana ga cewa abin da ake nufi da annabsul lawama wato ita ce ran mu'mini saboda kullum yana zargan kansa akan takasir kun san akwai abin da akwai ifradi akwai takasir ifradi shine sakaci mutum ya ƙi abu yana sani ya ƙi aikata abin da ya dace takasiri kuma shine mutum yayi abun amma kuma bai dage a cikin sa ba to duka ana samun irin wannan ana samun tafriqi ana samun takasiri wa qalat ukhra wasu malamai suka ce allawmu yawm alqiyamati ai zargin da ake nufi anan da aka ce da Allah ce fala uqsimu bin nafsil lawama ba sai na yi rantsuwa ko kuma wasu malamai suka ce ma in za'ida ce ai uqsimu bin nafsil lawama ina rantsuwa da rai wacce take mai zargan kanta to wasu malamai suka ce zargin yana kasancewa a ranar alkiyama ne ba wai zargi a nan duniya ba fa inna kullu ahadin yalumu nafsahu domin kowane mutum a ranar alkiyama sai ya zargi kansa kowa kowa a ranar alkiyama zai zargi kansa in kana musi'an ala isa'atihi in munanawa yayi zai zargi kansa ya ce kai kansa me sa aikata kaza ya zargi kansa law anna li karratan fa akuna min almu'minin da abin da ya kama da irin wannan ko su ce farji'na na'mal salihan inna muqinun in mutum muna nawa yayi sai yayi da nasa me yasa ka aikata kaza me yasa ka bai imani ba ko me yasa ka ya zamanto mai laifuka a lokacin da ya ga azabar Allah wa in kana muhsinan ala taqsirihi in kuma mutum mai kyautatawa ne aka lullube shi da rahamar Allah aka sa shi aljanna shi ma sai yayi da na sani yace yanzu wannan aikin da nayi ne in samu wannan dadi to ina ma da a ce na ƙara sama da haka ai da na ƙara da haka da na san abin da ai da na ƙara sama da haka na samu sama da haka shi ma sai yayi da na sani to shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi da annabsul lawama wato rai ne da za ta yi da na sani a ranar alkiyama kuma yana kasancewa ta kowane janibi ya kuma imam ibn al-qayyim rahimahullah wa hadha kulluhu haqq amma ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama sai yake cewa wannan duka abin da suka faɗa din gaskiya ne fassara kowanne zai iya samun mahalli ma'ana kowanne hakan yake imma a ce wanda ba ta tabbata akan yanayi guda yau fara gobe baka ko kuma ran mumini wanda dama kullum shi yana gani yana takasir me yasa yayi kaza dama bai yi kaza ba ko kuma waɗanda za su yi dana sani a ranar kiyama din eh lallai haka ne kowane ɓangare sai ya yi dana sani imma munanawa har ma mai kyautatawa don haka ya ce wallawa mutu na wa'ani rai mai zargan kanta ta zama to kashi biyu ke lawamatun maluma wa lawamatun ghairu maluma akwai rai mai zargar kanta kuma abin zargi ta zargi kanta kuma ita abin zargi ce da akwai wacce take mai zargar kanta amma ita ba abin zargi ba ne mun gane ko? ta zargi kanta amma ita ba a bar zargi ne a wajen Allah ba akwai wadda ta zargi kanta kuma dama ita a wajen Allah ma a bar zargi ce mun gane kaga sun zama kashi ai yanzu misali ko da a nan duniya sai kaga mutum ya yi wani abu shi sai ya tsammata ya munana sai ya zo ya ta bada hakuri yana cewa ai hakuri ai kaza da kaza alhali su wadancan din ba sa ganin ya musu laifi haka na faruwa ko mutum ne zai ga shi ya maka laifi a wani abu da ya aikata alhali kai kuma baka ma dauki wannan abun ya maka laifi ba amma shi zai ta damuwa har kaga ana rarraha ba wannan abu dai ba komai ni baka man laifi ba baka yi man laifi ba to kaga wanda ya zama to kenan wato lawamatun ghairu maluma to don haka akwai wadda ita ne take zargar kanta saboda tana ga tayi takasir abin da ya kamata ta yi sama da haka don haka sai take ganin laifin kanta amma a wajen Allah ba a zargi ba ce kaga yin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna irin wannan sifa Allah zai ba da aljanna a wanda yake zarga tambaya nake yi wanda Allah ya bashi aljanna Allah baya zargin sa Allah ya yarda da shi ko shi yasa wasu ce sahabbai annabi Allah subhanahu wataala ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah yana bada aljanna ne ga wanda ya yarda da shi to akwai waɗanda Allah ya ba su aljanna tun suna raye annabi rahama alladhi la yantiqu anil hawa ya ba su labari amma kuma bayan annabi ya rasu har annabin na raye har bayan annabi ya rasu ba a canje wannan hukuncin ba masu zargar kansu suke kullum cikin kuka suke suna ga cewa sun gaza to ai kaga wannan sun zamanto kenan lawamatun ghairu maluma masu zargar kansu ne amma ba abin zargi bane su a wajen Allah to akwai wanda take ta zargi kanta kuma dama ita abin zargin ci allawamatun maluma wato mai zargin kanta wadda kuma dama a basar dace hiyar nafsul jahila al-zalima allati yalumu Allah wa malaikatu ita ce rai wacce take jahila dama bata san Allah ba bata san tafarkin Allah bata san abin da Allah ke so da wanda baya so in an ambaci Allah sanin gwari ta masa ko amma bata san Allah alal hakika ba irin wannan rai bata san Allah ba bata san siffofin Allah bata san matsayin ubangiji ba su wanda Allah ya faɗa daga ma qadarullah haqqa qadarhi basu ba mu Allah kimar da ya kamata su ba mu Allah ba san shi kyakkyawan sani ba to wannan ita ce annafsul jahila kuma azzalima dan haka azzalima ce mafi girman zalunci shine shirka tana shirka tana hada Allah da wani tana ɗaukan haƙoƙin Ubangiji tana jingina su ga makhalukai, tana kawowa na ƙasu a siffofin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ta jahilci Ubangiji. Kaji mutum yana ce ba da labarin wai waɗansu daga cikin shehunan sun yi jayayya da Allah. Allah ya ce a kai aljanna shi kuma shehun ya ce ba za a kai ba. Ya hana mala'iku, ta tsuniyoyi kala-kala. To kaga wannan annafsul jahila ce kuma azzalima. to ko da ba irin ta ba ko kasa kasa ka tabo ko wanda ya jahilci Allah din subhanahu wataala don haka shi zalincin sai yake gaba gadi saboda bai san Allah ba zai iya satan abin mutane dan gani yake kawai da injustice by the means shi dai dan ya samu kawai shikenan zai iya aikata duk abin da yake so gani yake kiyamar ba mai tsayawa ba ce ya zalunci kansa dan ya jahilci ubangijinsa ya jahilci kamun ubangijinsa ya jahilci sifofin ubangijinsa cewa Allah na ganin mutum a ko'ina ma yakunu min najwa salafatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisun wala adna min zalika wala akthar illa ma huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bikulli shay'in alim kaga nan Allah ya nuna yana da ilimi dangane da duk abin da aka aikata ko ina ne to wani zai iya aikata saboda ya jahilci wannan sifa ta ubangiji zai iya zaluncin sa gani yake Allah baya ganin sa to kaga wannan ta zamanto an-nafsul jahila kuma ta zamanto az-zalima ta aikata sakon Allah subhanahu wataala kuma tana sane ba kuma tare da da na sani ba to ita ce allati yalumu Allahu wa malaikatuhu ita ce wanda Allah da mala'ikunsa suke zargarta to Allah ya zargi irin wannan rai mala'iku ma sun zargi irin wannan rai haka nan salihan bayi su ma sun zarge ta sannan akwai allawamatu ghairu maluma akwai rai mai zargar kanta amma kuma ita ba a bar zargi bace a wajen Allah وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده fahadi gairu maluma ita ce ran da ba ta gushe ba talumu sahiba tana zargan ma'abucin wannan ran wato tana zargan kanta alata kasirihi a bisa gazawar da ta yi wannan zuciya ko wannan rai tana zargan ma'abucin ran cewa ya gaza fi da'atin lahi wajen biyayya ga Allah ya gaza wajen biyayya ga Allah ma abadlihi juhudahu tare da cewa yana iya bakin kokarinsa yana bakin kokarinsa abinda Allah ya umarni yana yi gurgudu har ma yana hadawa da tadawwa'at yana kiyayewa itikadi ya tsare abin da ke cikin zuciya ya tsarkake al'amuransa na zukata gaban sai yana kokari ya sarrafa su yadda Allah ta'ala ya umarni a sarrafa cikin sai yana kokarin kiyayewa daga zara masa abin da Allah baya so a zara na haramu da abin da ya kama da irin wannan yana iya bakin kokarin sa wajen kiyayewa amma kuma ran na zargan ma'abucin ran cewa ka gaza ka gaza kullum gani yake ya gaza irin yadda sahabban annabi suka kasance da waɗansu daga cikin salihan bayi mutum ya zo zai sallah sallar dare amma yana ta kuka jikinsa yana makyarkata ko in ya tashi zai zo sallar abin da faralla duk lokacin da ya tashi zai sallah jikinsa yana rawa yana karkarwa kamar da abin nan Ali ibn al-Husayn duk lokacin da ya tashi zai sallah jikinsa yana karkarwa har waɗansu almajiransa suke tambayarsa me yasa duk lokacin da kana zaune lafiya in muna darasi amma daga lokacin sallah in an tashi za a yi sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sai muga jikinka kuma yana ta karkarwa kana ta rawar jiki yace musu ba ku san wanda zan gana da shi ba bai kai jiki na karkarwa ba idan zan gana da shi to kaga wannan irin su ne wanda za a ce لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده فهذه غير ملومة to irin wannan ran ba a bar zargi ba ce don haka kowane bawa da yake iya bakin kokarinsa wajen kiyaye abin da Allah ta'ala ya ce ciki da waje amma kullum yana ganin cewa ya gaza ran na zargar kanta akan ta gaza irin wannan rai insha Allah ba a bar zargi ba ne a wajen Allah. Wa ashrakun nufusi man lamat nafsaha min da'atin lahi. Rai mafi daraja ba ita ce wadda take zargar kanta wajen biyayya ga Allah. Take zargar kanta ba wai dan ta gaza neman duniya ba. Ta gaza ga waɗansu sun tashi duk sun tara kaza kai kuma kana zaune. A'a ba irin wannan rama. idan da take zargar kanta ga waɗansu nan suna tabautar Allah sun kai matsayin da suka kai ko an karanta tarihin su kai kuma kana da sani kuma aljannar da suke nema kai ma wai irin ta kake nema to ran da take irin wannan zargar kan nata ko kuma ta yi sallah amma tana fargaba cewa ni sallan nan ko an yi na yi ta da kyau an yi sallan nan ta karɓo don haka sai ta biye masallar da addu'a Allah ka karɓa min wannan ibada da ni ba garanti ba ne in ka yi ibada sai an karɓa wataƙila ka yi takasiri a cikinta wataƙila ka yi tafriƙi ma a ciki wataƙila da aka kabbara baka sani ba ma da ƙwaƙwalwarka ta fara browsing network ɗinka bai dawo ba sai da sai da aka sallame wataƙila cikin wannan kake wataƙila da za a tambaye ka mai liman ya karanta ba za ka iya cewa ga abin da ya karanta ba kai dai ka san kawai ana dukawa ana tashi ko ba haka ba to kaga wannan an an an ta daya wajen ba ta kasiri bane ma ta farri'i ne to don haka wanda ya halarto da zuciyarsa ba cewa aka ce tunani ba zai bujiro maka tabbas tunani zai bujiro maka saboda shaidan yana tare da kai min shar waswasil khannas yasa aka ce me sanya waswasi a zuciya koyayye zai dinga kokarin yana fusgo maka tunani shi yasa aka lamunce wa mutumin da zai raka a biyu bai tuna wani abu na duniya ba aka lamunce masa aljanna ka jarraba wa tarar kai sallar kai ta halartowa zuciyarka Allah ya ji kan malam Abdulrahman al-Akhdar wato shi suka a cikin mukaddimar littafin sannan ya koya mana wani mataki mafi kyawu wanda inda a ce har za mu yarda a yi amfani da shi to insha Allah salloli za su kyautata idan ka gabato zuwa ga sallah ya ce fafarin kalbaka min duniya wa ma fiha karkata zuciyarka daga duniya tunanin da kake na kasuwa da ina eh wasu didolinka da za su zo daga Lagos din nan kana da safin ba su gama zuwa ba to duk sai ka ɗauke wannan tunanin waɗansu kasuwarka ko wani kaza ɗinka to daina ka sa mata full stop halarto da girman ubangiji eh wata ahab bi muraqabati maulaka ka kintsa don ganawa da ubangiji ka kintsa kai ka san irin kintsawan da zaka yi idan misali a ce yanzu za mu gana da wani babban mutum kuna cikin hira sai kuka gabato inda yake sai ga kuma an shiru ko sai ga an nutsu kowa ya kinsa to ubangiji idan za gana da shi kai sama da haka kinsawa to idan ana irin wannan aka kaɗe tunanin duniya aka halarto da girman ubangiji a cikin zuciya in tunani zai bujiro a ture shi aka fara sallah to insha Allah sai ka ga kuma a dinga bibiyar karatu mana in kai kake karatun koyi ake yi kana shaurara dinga bibiyan karatun ya zama zuciyarka ta ta'allaka da abin da ake karantawa kana bibiyan abin da ake karantawa to za ka samu zuciyarka ta tattara akan sallar da kake yi ka samun kuma impression a cikin zuciyarka shu'urin cewa ubangiji ne yake gaba gare ka kana ganin sa ko da ku baka ganin sa shi yana ganin ka kamar da hadisin Jibril ya ambata to in ana kwatanta irin waɗannan to insha Allah sai kaga sallah ta samu tsarkaka amma in za a shigo sallah har a shigo masallaci amma ana hira har a shigo masallaci ko ka ga mutum ya gama shi zai shigo ya ma shigo masallaci sai a kira shi a waya sai dan tsaya bakin kofa kuma da waya za mu shiga sallah ne eh amma idan na fito yanzu zan kira ka ko na karasa maganar da yake kuma yana nan abin nan cikin masallaci ko ana hira har a shigo sahu to yana ke tsaman za su sallah mai kyau ana hira ko aka shigo sahu hira kuma mutum shi da wani suna hira suka shigo ta wani kintsawaye don sallah wannan abin da zai tara filantin a cikin zuciyarsa har a yi da sallah amma lokacin da aka halarto masallaci ba hana magana kai ba ya halarta in magana ta kama za ka yi har a cikin sallan ma magana ta kama yana yi don kubutar da rai ko kubutar da dukiya ko gyaran sallah wannan duka ya halarta za a iya magana dan ga hadisin zulle da da malamai suka yi a istikhrajin hukunce hukunce ciki da abin da ya kama da irin wannan hadisi To, amma lokacin da za a gabato masallaci mutum sai kin tsada, ya shirin yin sallah to sai ga sallah din ta samu kyautata to rai wacce take allawatu ghairu maluma ita ce wadda tana dagewa wajen kiyayewa irin waɗannan ababe da wasu ma amma kuma tana ganin cewa ta gasa fa hadi ghairu maluma to irin wannan rai ba a bazarki bane insha Allah malai ce ashrafun nufusi man lamat nafsaha min ta'atillah rai mafi daraja ita ce wadda ta zargi kanta a wajen ɗa'ar Allah take da ta gaza wahtamalat malaman lawani lawani fi mabati kuma ta ɗauki zargin masu zargi in dai wajen neman yardar Allah ma'ana a wajen yin aiki na neman yardar Allah duk zargin masu zargi bai dame ta ba za ta ɗauka na ce ta hammulinsa فلا تأخذها في الله لومة لائم zargin mai zargi baya damunta in dai cikin lamarin Allah ne in tana bin Allah duk mai zargi ba zai dame ta ba yayi zargin ba abin da ya dame ta fa hadhihi qad takhallasat min lawmin lahi to insha Allah irin wannan rai ta kubuta daga zargin Allah da zargin mala'iku ita ce kawai ta zargi kanta amma Allah bai zarge ta ba domin tana iya bakin kokarinta hasali ma zargin da take makanta shi ya bata daraja a wajen Allah har aka rantsa da ita fala uqsimu bin nafsin lawwama idan da bata zargar kanta cewa ita ta gaza ita bata yin abin da ya dace fa ita fa yaya lamarin ta zai zama kiyama za ta sami istiqama ba za ta samu daidaito ba saboda duk lokacin da baka zargar kanka to gani kake da dai kake ko to wanda yake daidai yake ganin cewa shi daidai yake to zai laifin ma bai gane ba amma wanda yake ta yin daidai daidai kuma yana ga ba daidai yayi ba to kullun za ga ya fita ka sansa ya fita ka sansa wa amma man radiyat bi a'maliha wa lam talun nafsa amma dai ran da ta yarda da ayyukanta bata zargar kanta ita gani take daidai take wa lam tatahammal fillahi malaman lawami kuma ba ta ɗaukan zargin masu zargi wajen bin Allah in aka zarge ta ko da bin Allah ne to za ta daina in dai zargi ake ba ta son zargi ta da haka ko da bin Allah ne za ta haƙura fayyar na ciyar rumu Allah wa asa wajen to irin wannan rai ita ce wanda Allah subhanahu wata'ala yake zargarta ma'ana ita sai ta zama to abar zargi ce a wajen Allah Allah ku da mu to wannan kenan dangane da annafsul lawwara kaga annafsul mutma'inna da yake ita ce a'la darajati ai ita ce wanda ta fi samun dogon bayanai to ga annafsul ammaratu bisu'i rai wacce take umartar kanta take sha'awantar da kanta da barna saboda ita rai yawanci ta fi sha'awar barna ko idan ita ba nature ta fi sha'awa wato baka ga duk abin da yake na nishaɗati ya fi ɗiban jama'a ba duk abin da yake na nishaɗati ya fi ɗiban jama'a yanzu ana rawa ana kaɗa-kaɗa ana rawa ana tikawa ko a yi zufa mantawa ma ake akwai zafin rana ba haka ba ne sai ga masu yi sai su awanni suna yi ko da kwa cikin rana ne ranar ba ta dame su ba kuma daɗewar da za a yi ana yi awa biyu bai dame su ba gwangwajewa ake yi amma ka kaddara idan sallah ne za a yi an ɗauke wuta a minti goma sha biyar ana sallah kuma babu fanka lokacin zafi nan da na rai sai dinga halarto makanta cewa akwai zafi liman ya tsawaita eh akwai zafi liman ya tsawaita ai an ce a sauƙaƙa annabi ma an yaji kukan yara sauƙaƙa sallah yake ai ta tunawa irin wannan nassosin ko ko ba haka bane saboda ita rai a ɗabi'arta ta fi son karkata zuwa da shafa ai shi saka duk abin da yanzu idan wani shaidani ya zo ya ce shi zai ma abin bauta inda ya zo da nishaɗa za a bi shi ba shi saka shi dujal in yazo shi da nishaqat zai zo dukiya ne da kuma sharholiya shi yasa zaka ga idan aka zo hidimomin irin wannan sharholiya jama'a sun fi yawa a zo hidimar maulidi ne a zo hidimar wata ga ga ƴan mata ga sai a wuni ana yi tun safiya har azhar har bayan azhar ba a gaji ba kuma ana ta yi yawanci haka da take النفس الأمارة بالسوء وهذه النفس المذمومة wannan rai ita abin zargi ce a wajen Allah fa innaha ta'muru bi kulli su tana yin umarni da dukkan barna abin da yake na barna ita ba ta da iyaka وهذا من طبيعتها wannan shine dabi'arta abinda ta dabi'anta da shi fama takhallasa ahad min sharriha illa bi tawfiqillah babu wani rai da zai kubuta daga sharrin irin wannan inherent nature din kamar misali mu ne a psychology ya ce eat ego da super ego waɗansu abubuwa ne ko na psychology da ake ambata asalin annabs to haka ɗabi'ar ta ke a ciki yake an fi karkata zuwa ga ɓarna abin da yake wa rai linzami daga ɓarna shari'ar Allah amma rai ita ɗabi'ar ta ɓarnar take so ta fi son karkata zuwa ga Allah duk da cewa kowace rai tana zuwa ne a bisa yadda da Allah da tafarkin Allah amma da barna za ta zo to rai ta fi son karkata zuwa ga Allah yanzu kamar misali a ce abinda ba wace yake cewa yadda kai da jaki sai ya ci kara jaki ne yana tafiya sai ka ajiye masa karmami gashi ne kyau a gefe shi in abin da zai hana shi cin karmamin nan ka buge shi ka hana shi amma yana gani to shi zai karkata yana sha'awar ci me zai hana shi a buge shi a ja shi a kaɗa shi gefe a hana shi to don haka ita rai ita ma kamar karmami ne jaki inda barna take da sharholiya da rai tana sha'awar wannan abubuwan barna ana sha'awar wannan me yake hanawa shari'ar Allah ita take hana mutum to lokacin da shari'a san shari'a ya tabbata a cikin zuciya to sai zaman to an kai munzali na annafsul mutma'inna irin wancan abun ma kyamarsa ake amma wanda ya bada kai bori ya hau shikenan shine zamanto an-nafsu al-ammaratu bis-su'i shi yasa yace wa hadhihi an-nafsu al-madmuma fa innaha ta'muru bi kulli su'i wa hadha min tabi'atiha fa ma takhallasu ahadun min sharriha illa bi tawfiqillah sai dai da dacewa daga Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata cikin suratu Yusuf hakiyan an imra'atil aziz yana bada labari dangane da abinda matar al-aziz ta faɗa tana zaune da Yusuf alaihi salam tsawon shekaru tun yana ƙarami har ya zama to matashi kyakkyawan yaro kullum da shi a cikin gida ta dage ta dage ta dage amma wannan abin da ke cikin zuciya na karkata rai sai da ya kaɗa ta zuwa ga nemansa sai da ya kaɗa ta zuwa ga nemansa sai dai kada ta zuwa ga sha'awarsa abin da ya faru ya faru har suka ɗaure shi aka masa share shi aka jefe shi da laifin aka ɗaure shi akan abin da bai yi ba to daga baya lokacin da Allah ta'ala ya nufin kubutar da shi sarki yanayin fassarar mafarki aka fassara masa ya ce ku je ku tuwa wanda shi kuma ya ce a'a ni ba zan fito ba ai ga abin da ya sa aka ɗaure ni yanzu idan aka ce sarki ya mun fadon kawai to ai za a gane da wannan laifin sauki ne mun abuwa kawai da mutum amma so nake a koma kan kes ɗin a yi reviewing ɗinsa ya zamanto fita ta an tabbatar da cewa ban ne da laifi to sai zamanto mutane sun gani da daraja da kima amma in aka fitar da ni kawai yanzu bayan shekaru da nayi an yadda cewa ga abin da to ai za gani da laifin sarki ne yanzu saboda na yi tsawon zamani na horu sarki ya mun yafiya shine ce ni ba zan fita ba sai ta tambayi mata menene asalin me ya faru to kaga lokacin da aka tambaye ta da aka tambaye su mata suka ce mu ba mu san sharri tattare da shi ba asalin ita wanda batu ya fito daga wajenta imratul aziz ita ma ta ce al'ana hashasal haqq wa ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin yanzu kan gaskiya ta bayyana lalle ni ne na neme shi kuma shi ya faɗi gaskiya a lokacin da can farko wa alfa ya sayi da haladar ba قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم me Yusuf ya ce shi a lokacin da ya magana sai ce qala hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni ba ni na neme ta ba gudu ma ni nayi shine muke kokuwa ina kokarin bude kofar nan ka zo ka gani to shine a lokacin sai ta tabbatar al'ana hasal haqqu ana rawatuhu an nafsi wa innahu la min as-sadiqin ya faɗi gaskiya a wancan karan da ya ce hiya rawadatni an nafsi to ita ma sai ta nemi kubutar da kanta ba komai ne kar tsammata cewa ita ma shaidaniya ce a wannan abin da ke jikin ɗan adam ne ta kasa kontrolin ɗinsa wannan fusgar zartar shaidan ɗin ne ta kasa kontrolin ɗinta to shi ne ta ce wa ma'ubarri'u nafsi ba zan iya kubutar da kaina ba daga wannan fuskar na gaza na gaza kare kaina ne daga wannan fuskar tsawon zamani ina daurewa ina daurewa sai da aka manzan da na kasa ta ce inna nafsal ammaratun bisu'i domin ita rai a cikin yanayinta a ɗabi'arta la'ammaratun bisu'i mai yawan sha'awantarwa mutum barna ne ta ce illa ma ka rahima rabbi ma bi ma'ana man face wanda ubangiji na masa rahama kamar yadda aka ce fanki hu ma tsaba da ku ai man tsaba da ku inna rabbi ghafurur rahim tace ubangiji na kuma mai gafara ne mai jin kai kaga ta nuna ne ta nuna nadama ta tuba zuwa ga Allah ita وقال عز وجل كما الله مدوكك يتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ان بعد فلل الله akan ku ba ورحمته da jin kansa falalan Allah menene falalan Allah ana ولولا فضل الله عليكم ورحمته shari'a da Allah subhanahu wataala ya aiko muku da ita da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahamarsa da ya shirye da ku zuwa ga addinin musulunci inda ba dan wannan Allah ya aiko muku annabi kuma ya shirye da ku zuwa ga musulunci ba shi Allah din ma zakaminkum min ahadin abada da ba wani ɗaya daga cikin ku da zai samu tsarkin zuciya da kowa zuciyar tasa a yanayin da take ta da innan nafsal ammaratun bisu'i da ahadara kaza ashe kenan menene yake karkatar da mutum daga fadawa zuwa ga wannan fuskar imani da bin shari'a abinda annabi ya zo da ita don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da duga dugan mu akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kare mu daga zalla ta shirka nan za mu tsaya insha Allah in Allah ke rayuwar mu wani mako kuma sai mu dora da mu ta tsaya inda muka yi daidai Allah ya tara mu alada ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum